لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yau na ce sha ɗaya ne ko sha ɗaya ga watan biyu da akhir ita wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ɗaya da ɗari da talatin da biyar Allah ta'ala cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan masallaci wasu shehi Muhammad ibn Abdulrahman alaihi wasallam domin ci gaba da darasin wannan littafi mai barka إلى قادة شباب الشيعة إلى الحق مع الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله تعالى بالتالي لكي بياني أكل الجيب الشيعة تحيّر أسلوبي لإبدال تنبيع وجهتك بات الأمسة وكما تنبيع من أولي وتعب عملها شيني الإبداع za mu tashi tambaya ta 68 قال كشي طالما عدد الشيعة في كتبهم عن مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه أنه مات عطشانا في المعركة ولذلك تراهم يكتبون على مخازن الثياب العبارة الثانية اشرب اشرب الماء وتذكر عطش الحسين قال يمشي كم بيع تسلسل تقوى طالما عدد الشيعة في كتبه أي شيعة سندة سنة غير كواء أشكل التفوت أم مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه عقب دفش سيدنا حسين رضي الله عنه فيك النبي صلى الله عليه وسلم سنة جوانا أمسين وتسياسة كايات أكيدة كشف سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه عن شاب يعني كان سوائي حيوانه suwa ya suka gaici sai za a kasar kufa suwa kuma kuka shirye da za a kashe shi har aka kashe sai na sai na wajen ba su ta'ala wannan an sha bayani musamman a lokacin da suke raya wannan zaman makokin na karbala ko yau mu karbala wato ana ashura goma ga wajen al'ummar wannan aƙida ce da yake a suke kuru ta suka ɗauke ta a matsayin wani jari da za su haɓaka kasuwancinsu da yaɗa shi an ci da shi. Ku shi ne sai ma na ya ce a cikin littafin nasu in za su bayani kan kashe sai na Hussein, Abi Allah anhu sai ce annahu ma ta afshani. Sai na Hussein Abi Allah ta'ala anhu ya rasu yana da jiki. Haka suke rubuta cewa an hana shi ruwa, an hana iyalansa ruwa, aka suke rubutawa a cikin tafansu ba ta abu shanar filmaraka ya rasu ne a filin yaƙi alhali yana da jinci wani dalika saboda haka karamu ya fito guna alamar hasirin yaƙi za ka dan suna rubutawa a wuraren da ake ajiye ruwan sha kaba hanyoyi a ƙasashen da shi ake da kyau kamar iran kamar iraq kamar lebanon kamar Siriya kamar Bahrain idan ka zo sai ka ga sun rubuta hajji ibara da taliya sai ga suna rubuta ishrab ishrab ma'a ishrab ma'a wa tadhakkar atash al-insan ishrab ma'a ka sha ruwan nan wa tadhakkar atash al-husayn ka tuno da kishin da sayyidina al-husayn ya sha wata ibara ce wanda ta ribata kwakwai ka san masu tallar akiyu to suna da wasu duk miyagun akiyu da ake da su to sai ka san sun ɗau wata ibara ko sun ɗau wani salo na tallar da a wasu har kiristoci ai abin da suke raddadawa shine sai su ce ka ba annabi isa wanda ya ba da ranka dan kai ya yadda a kashe shi dan kai ta hali shi a kashe shi don kai ka kuma a ƙi da kiristoci an kashe an kashe sai da isa alaihi salam ya mutu an kashe shi ya yi kwanaki ko sai Allah ya ɗauke shi to in shi a ma suna da wannan aƙidar da suke kalla ita ce aƙidar kashe sai na asibitin rabi Allah ta'ala an domin ya da miyagun aƙidun sai suke amfani da kashe sai na asibitin rabi Allah ta'ala to shi ya zama duk inda kaga an aje hankoki ko tuwon na ruwa sai ka ga abu rubuta ishrab alma'a wa tadhakkar afshal mutai ka sha wannan ruwan a lokacin da kai kake sha makoshin ka zai ji daɗi to ka tuno da sai na almutai shi kuma ya sha kishi kashe shi akan yana jin Ka ga wato duk lokacin da ka zo duk rayuwarka tana da alaƙa da wannan aƙida hatta ruwa idan za ka sha to za ka sha ruwan ne alhali kana mai dauke da wannan aƙida to suna da wannan usulubi to shi ne sai ma da ce bayan ya yi kai wannan sai ce wa su'alu tambaya a nan ita ce ma damal atimmatu hasba mafhumu shi'ati ya'lamuna al-ghaiba in dai har shugabannin shi'a kamar yadda suke rubutawa a cikin tafansu cewa waɗannan a'imman nasu guda goma sha biyu sun san gai aƙida suke kun san sufaye su suna cewa annabi sallama ya san gai to su kuma yin shi'a sai su ƙara sai su ce a'imman su guda goma sha biyu su ma sun tara sani sun tara sani da Allah abin da ake ce magana shine tara sani da Allah ka haɗa sun haɗu da Allah a cikin wani abu wanda yake baki shi ne zai gai ku abinda Allah ta'ala ya bar kansa sai bai sanar da wani ba idan ya sanar da wani daga cikin bayansa ya zama annabi sai ya zama abinda ya sanar da sunansa nubuwa nubuwa sunansa kenan wato Allah madaukakin sarki ya ba shi labarin wani abu wanda yake baki amma duk abin da Allah madaukaki sarki ya mammakansa sani bai sanar da kowa ba a cikin bayinsa to ya tashi daga sunan nubuwa sunan sa bai shi ne ake cewa sa bai qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa wa ma yashuruna ayyana yuba to aqida yan shi'a a imman sun san gaibu to shine ma da yace a ko idan a imman shi'a sun san gaibu سيدنا علي حسين رضي الله عنه شيء إمام له سيدنا علي سيدنا الحسن سنن سيدنا الحسين رضي الله عنهم سيدنا الحسين شيء إمام له إن سنشي يا تنجيب تولى استنباط الدفاع ألم يكن باستطاعة الحسين أن يعلم حاجته إلى الماء to tun da zai sai na alfitin ya san gaibu to ai ya kamata a cikin biyun manzara sanin gaibu ya san yana da bukatar ruwa asna al-qital a lokacin da za a yi yaki ya kamata a ce ya san akwai bukatar ruwa ko kuma ka ce sai wanda ya san dai ma ya kamata ya bukaci ruwa ba kuma bai kamata ba a kashe shi ba tunda ya san dai mu bai kamata a kashe shi mutum ya san za a kashe shi kuma shi ce na sai ya je wa'annahu sawfa yamutu afshan kuma ya san cewa zai mutu alhali yana jin kishi to tunda ya san gaibu me yasa ya je mutu a haka wa bi hada yastati'u an yasba'a kadijatan min al-ma'i kafiyatan lil ma'araka wannan sanin gaibun da ya ai ya kamata ya bashi dama ya tattara isasshen ruwan da za a yi amfani da shi a yakin to me yasa bai tara ba in ya san gaibu kun ga nan wanda yana magana da yan shi'a ne ba yana magana da sai na sai da wajen Allah ta'ala an shi ka'ida ta izami haka ake yi abin da shekul islam duniya na sha ambata mana yarkai ke nan a cikin littafin su ilhadu sunan da rohiyya fi na kuma kalamin shi'a wal qadariyya to shi ne sai ka sami yan shi'a wai suna bin kin waɗannan maganganun suna tasowa su ce kun ya zagi ma sai ya zagi ai ilzami kai ne kace ya san gaibu to tun da ya san gaibi ya aka yi yadda kai za ka ba da amsa ba shi ba domin ba shi ya san gaibin ba kai ne daga baya ka tattara wasu ajiyu ka danganta ma waɗannan mutanen ka ce su suka ce alhali ba su suka ce ba ba aƙidar su bace to kai ake tambaya mai dakon aƙida cewa idan sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya san gaibi to ya aka yi ya bari aka kashe shi kuma yana kishi yana jin kishi ai kaga idan ya san gaibu amsar kenan zai tara ruwan da zai isa har a gama wannan yakin kuma ma ƙari a kan abin da malam bai ambata a cikin littafi ba in ya san gaibu ai ba zai yarda a je wannan yakin a aka kashe shi ba zai yarda ya wannan ba da ya tafi shawarar da sahabbai ɗan uwansa Allah ya ƙara musu yadda suka ba shi irin sayyidina Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas sayyiduna Anas bin Malik irin su sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu duk sun ba sai na al-Husayn radiyallahu anhu shawara cewa kada ya amsa gayyatar mutanen Kufa mutane ne mayaudara sun kashe babanka sun kashe wanka kai kuma yanzu ga shi sun gayyace ka da sayyidina al-Husayn ya ce shi dai zai tafi ga tarin wasiƙun su sun kai na mutum dubu hudu sau da haka shi zai tafi ya amsa gayyatar su sayyidina Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya fashi da kuka yace la araka illa maqsudan ke ba na tsammanin kai ba a sheka za a yi ilai kuwa su zo suka yaudare shi tarin mutanen da ya je sai bai ga kowa ba kuma aka kama shi a matsayin mai laifi ya zo nan tawaye ne shi ya zo ya faɗa da gwamnan su aka kashe sai na al-Husayn radiyallahu ta'ala zulman wa tughyanan to in ya san gaibu kaga ai ba zai yadda ya je wannan wajen har a kashe shi ba ya kamata ya gano cewa wasu mutanen nan da adadin su ya kai har dubu hudu ya kamata ya guji cewa makaryatan mutane ne mai yaudara ne sannan kuma bugu da ƙari in har ya tabbata za a yi yakin ya san gaibu ya gano za a yi kuma za a kashe shi to kaga ya kamata ya tara ruwan da zai ishe shi ko ba dan shi ba ko da dan sauran abokanan tafiyarsa wanda aka karkashe su tare kaga wannan na nuna mana ashe a imman in shi a ƙarya ne ba su san gaibu ba duk waɗannan abubuwan sun tattara musu ne sun danganta su a gare su ko hukura ɗaya in ba ƙaru anhu su ko sun barranta daga abin da mabiyansu suka danganta su a gare su wanda mun sha karanta ko Ja'far Sadiq ko Muhammad al-Baqi kai daga cikin su dayan su yake cewa ilamu ma ta'khuduna anna fa inna an-nasa yaqdibuna alaina shi kusan abin da zamu karba ku a ce mu ko muka fada domin mutane suna mana illa kuma mun sha fada cewa ba waɗanda suka dauki ƙarya ta zama musu jali wajen yada aƙida su kamar makarita kamar yan shi'a yasa malaman hadisi na sha faɗa mana wannan ka'ida ka'ida su suke cewa idza ja'aka al-hadithu an kharijiyyin qad taqbalu in hadisi ya zo maka daga bakhawariji to za ka iya ansan hadisi saboda shi bakhawariji kariya a wajen sa kafirci kaga ba zai taɓa yin kariya ba to da ya san idan ya karya to da kansa ya kafa wa idza ja'aka alhadith ar-rafidhi fala taqbal in ku aka ce maka dan shi ai baka hadisi kada ka azza al-imam malik rahimahullah yace kum ashaddu an-nas kadiban ashaddu an-nas kadiban ala rasulillah wa ala ashmatihi su suka kuma kowa su suka kuma annabi kayya su suka kuma shugabannin su kayya kaga ashe a umman su da san dai ba ruwan su summa malik yace sannan alaysa tawfiqul liyahi asna al-qitali shin ashe tara ruwa da tanadar ruwa a lokacin da za a yi yaki baya cikin yadkhulu fi bab al-akhdh bil asbab baya cikin ka'ida ta uku da sababi a cikin at-tawakkul akwai al-akhdh bil asbab sahabi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ko ba kauye yazo wajen manzo Allah sallama manzo Allah sallama ya tambaye shi ale ka zo yace na zo akan rakumin da ne manzo sallama yace ina kai ina yace yace ai na bar shi a waje wa ka ban mawa yace tawakkaltu ala Allah manzo sallama yace tsajitum ba tawakkal shi ke kaka koma ka daura rakumin ka sannan ka ce ka dogara ga Allah amma ka ta kira kuma ka to ba tawakkali kai ba kai tawakkuli ce kai tawakkuli ce to daga cikin abin da ake bukata a yaki akwai ruwa yasa manzon sun an taba tafiya yaki shikenan sai ya samu wani waje ce to nan ne barikin ai akwai barikin mucin gadi da ake ana yaki ko to manzon sun ya ce a nan za mu tsaya sai wani sahabi sai ya ci ya zo ya ci shi ya san ya san dabarun yaki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin Allah ne maka wahayi mu zauna a nan wajen ya ma'aikin Allah ko ko wata dabara ce ta yaki manzon sai ya ce dabara ce ta yaki ne nake gani sai sahabun ne ya ce to in dai haka ne bai kamata mu zauna a wajen nan ba saboda ba to da idan kuna yaki ba ku da ruwa ba ku da abinci to an ci ku da yaki da kanku za ku mutu wannan sahabin ya ba manzo Allah sallallahu shawara a karkashin wa shawirun fi am da wa amrun shura bainahu yace to a koma can wajen kuma aka samu wani wanda su suke mallaka ruwa cikin abin da suka azabtar da magabtan musulunci a lokacin akwai kishi musulmai suka sha makanta kafirai da ruwa ga ruwa suna hange ba za su iya kaiwa zuwa gare shi ba sojojin musulunci su suke tare da inda ruwa yake to da ka aka kashe su da da kishi sannan kuma aka kashe su da makamai to wannan strategy ne na yaki dabara ce ta yaki to idan sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya san gaibu kamar yadda yan shi'a suke riyawa to ashe tanadar ruwa baya cin al-akhdh bil asbab والله يقول العالي أن لا إله وعيدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ألا منه بكين تنسي آية مهكمة سورة الأنفال أتشن سورة الأنفال آية مهكمة ألا وعيدوا لهم ما استطعتم من قوة وكان جمع أبو كنان جابون ما استطعتم كأبن دمك إياه duk abin da kuka iya ma nan kan tufidu taqlil wa kan tufidu taqdir mastafa'atu ko yaya ne ne gwagwadon abin da kuke da shi ku tanada mastafa'atu mastafa'atu duk inda karfin ku ya kai kuna da karfin tara makamai to ku tara me hikimar haka turhibuna wa min ribatil khayr sannan kuma ku zama kun daura da bakai dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara kuwa na yace ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu yace abinda Allah yake nufi da min kuwa nan karfi shi al kuwa karfi ar-ramyu iya hari sai manzon sama ya amfani da ar-ramyu bai fata makami ba sai sai ar-ramyu iya hari shi a tanadi iya kare kuwa harrabu ala inna alquwwata rabbi sannan wa min ribat alkhayr daura dawakai daura dawakai a lokacin dawakai su ne ake amfani da su a wajen yaki الشيخ السعدي هنا تفسير وانا آية عشان تفسير ذا تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان يشي وانا هنا فائدا تد مسلمي تظل سنتا نجم كابي domin abokanan gaba duk nau'in makamin da ake takama da shi a duniya kuma su ma sun mallaka ya fara lissafawa ya ce kal mutaddata wal mudarra'a wal rashasha wal wal manajiq aw al bundiqiyat aka yi lissafa nau'ukan makamai da ake da su a wannan zaman yasa malamai suka yi suka ce ya halatta musulmai su su mallaki abin da ake ce musu al'asihatun nuwawiyya al'asihatun nuwawiyya su ne nukiliya bombs ko nukiliya weapons musulmai su zama sun mallaka to sai suka tattauna ya halatta ki amfani musulmai su amfani da shi to malamai suka yi sabani wasu suka ce in an yi musu amfani da shi su ma su rama su amfani da shi domin ai akwai nukiliya ban ko kuma biological weapon wanda ake amfani da su sharrin sai ya kai shekaru da yau in aka buga wani bom din a wata ƙasa to sai sharrin ya ta bin jikoki jikoki Amerika ai sai amfani da shi a Japan a yakin da farko yakin duniya na biyu har yanzu har yanzu ƴaƴan a yakin duniya da farko kai ba na biyu ba ma yakin duniya da farko har yanzu yaran da ake haifa a jihohi guda biyu Hiroshima da Nagasaki a Japan ana haifuwa wasu abin nan a matsayin rabin halitta ya haifi yawo ba kai ko haife shi da katon kai ko haife shi ba idanuwa sakamakon wannan da kafare suke da shi suka kuma yi amfani da shi ga mutanen Japan sai America sai amfani da shi a Japan da Japan kaga wannan kenan kuma dukkan a yau fassara wannan ayar ga gashi nan yana fitowa duk kasar da ta mallaki wannan makamin ana jin tsoron ta duk kasar da ta mallaki duk kasashen da ake ce musu General Security Council kasashe guda biyar na duniya wanda su ne duk abin da za a shirya a majalisar ɗinkin duniya suna da veto power eh suna da kuwatu veto sai a yi ittifaki a ce abu kaza za a yi sai su hau kujerar na ki su ce ba su yadda ba duka waɗannan kasashen sun mallaki waɗannan makaman nukiliya shi yasa ake jin tsoron su to shine sai Allah ya ce turhibuna bihi adu wallahi wa adu idan kuka mallaki waɗannan makaman turhibuna bihi aduwallahi za ku rika tsorata abokanan gaban Allah wa aduwakum kuma abokanan gaban ku yanzu wannan aya ba ta kufa ba mu ganin ta a tafsirul waqi'i na ta duk kasar da ta mallaki wannan makaman ana jin su yanzu ga yana arabta yadda za a yi da koriya ta kudu koriya ta arewa kai koriya ta arewa ana magana ana magana sai kai koriya ta kudu ta arewa ta ce ma bar za ta gwada makamanta sai ta je ta samu resti ko a flaki abin nan tekun bahar maliya sai ta je kai ta buga shi ya cilla sama sai da an yi shi aka sai yadda za a yi da su so da sun mallaka to kaga wannan qur'ani ba qur'ani baya tashi duk abin da Allah madaukakin sarki ya ambata yana nan suke kasar da ta mallaki makamin nukiliya za a ji tsoronta yanzu a gabas ta tsakiya kakaf wanda ya tabbata suna da shi isra'ila ce take da shi isra'ila su suke da shi tabbas sai kuma siyasa ta iran sai a ce ba su da shi sai a ce suna da shi a ce ba su da shi a ce suna da shi kaga har yanzu ai wasa ake ta ake ta yi da da abin nan da da da da da da da bincika to shine ma da yake cewa Allah fa ya ce ai tanadi shin ruwa baya cikin tanadi Allah ya ce masfata'atun min quwwa to shi ka ce yaki ba ka da ruwa ruwan sha wannan ba ka da shi ba ka da ruwan sha to kaga ashe a imman shi'a ƙarya ne ba su san gaibu ba waƙi'in abin da ya faru a tarihi yana tabbatar da cewa laisu alimi na bilghaibi ba su san gaibu ba dama Allah ya ambata la ya'lamu ghaiba illa Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah kai ma yashuru la ma ajala yub'athuna ba su san ma ranar da za a tayar da su ba sun ka imman shi'a ba su san gaibu ba na taɓa faɗa mana wani ɗan karamin littafi da ɗaya daga cikin malaman shi'a wanda suke rayuwa a wannan zamanin ya rubuta a ibti'a'in sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn suna tayar da batattu ba sunan taken littafin al-hasan wal husayn alayhi assalamu wa ihyahuhuma al-mauta al-hasan da husayn da al-husayn da kuma yadda suke da iko na su tayar da mamata suna da ikon da za su tayar da wanda ya mutu kaga waƙin abin da ya faru ya kare ta waɗannan abubuwan da suka danganta zuwa gare su wannan tambaya ta 68 kenan wacce ke bayani akan cewa a imman yan shi'a ba su san gaibu ba domin da sun san gaibu sai da al-Husayn radiyallahu anhu kamar yadda yan shi'a suka rubuta aldaban su cewa ma ta afshalan fil ma'araka ya rasu ne alhali yana jin kishi a wannan fajar na Karbala to da ya san gaibu ya za a yi ya mutu da kishi ai ya kamata ya tanaji wanda za a sha ba shi ba da sauran iyalansa waɗanda suka zo tare da su aka kashe su tare tambaya ta 69 laqad tamala dinul islam fi ahd ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam aqida ahlus sunna wal jamaa addinin musulunci ya tsika tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi ta'ala saboda fadan Allah ta'ala da yake al-yawma aqbaltu lakum dinakum a yau ne nake cika muku addinin kabula fala yahtaju ila ikmalin ya cika baya bukatar a cika idan shi an ce ma abu kamil ba ba inda kuma za a ta ya cika ya ba su al-yawma akmaltu lakum dinakum wani bai yahudi ya jiro samu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace inni la a'lamu ayatan fi kitabikum law nazalat fina ahad al-kitab lattakhadna dhalika al-yawma alladhi unzilat fihi bidan ni na san wata aya a cikin littafin Qur'ani wallahi da mu ne ahlul kitabi yahudi aka kokar da wannan aya to da ranar da aka kokar da wannan aya da mun dauki ranar maulidi ranar biki duk shekara in ta zagayo sai mun yi biki idi ce nan biki rika bikin cik bikin zagayowar shekara shi ne sai sai na umar rabi Allah ta'ala an sai ce ma hiya wata aya ce ke jawo ayar bai hume yake al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wani bangare ne ai da wata aya ko shi ne sai sai na umar rabi Allah ta'ala an yace wa inni la'alamu ذلك اليوم وأعلم أين نزلت ومتى نزلت shine ko kaga na san ranar da ayan nan ta sauka kuma a wurin da ta sauka kuma na san lokacin da ta sauka sai dai mu musulunci ba ma kirkiran abu sai abin da aka tsaye da mu akai to da ba za mu ɗauki wannan ranar ta zama ranar biki ba da za mu rika yin biki duk ranar da za ta zaki sai mu ɗauke ta mu rika taro muna tunowa ba ni tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai karantar da mu haka ba to to wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ba ne yace wa madhhabu shi'ati inna ma zahara ba'da wafati sallallahu alaihi wa sallam kowa ya yi ittifaki cewa shi an ci shi an ci ya bayyana ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi an ci shi an ci kowa ya ittifaki ya faru ne bayan rasuwa annabi sama da shekaru waɗanda suka fara bayyana shi'a ta faru ne ƙarshe ƙarshen rayuwar sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ƙarshe ƙarshe Abdullah ibn Saba al-Yahudi wanda wani zubin ƴan shi'a suna inkarin samuwarsa cewa ba shi bane wanda yake kirshi an ci ko ba yadda za su iya su kare shi yasa ɗaya daga cikin marubutansu al-mutawi wanda ya rubuta littafin sa lillahi kuma tarikh a cikin littafin sa ya tabbatar da cewa Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-aqidatu as-sabiyya aqida ce ta ɗan Shi'a cewa Abdullah ibn Saba al-Yahudi shine wanda ya kirkira addinin Shi'anci ba yadda za su fiye inkari to manzo Allah da sama dai ya rasu ba addinin Shi'a to a ina aka samo shi kuma wannan shi wani abu yan uwa wannan aqidin na ƴan Shi'a sai da aka tattara aqidin aka tara su a waje daya to daga nan sai aka kafa Qur'ani ana bin hadisi ana bin littafai ya za a kama musu dalili wanda kaga ka'idar musulunci ita ce sai ka samu dalili sannan zaka gina hukunci to amma su sai da suka gina hukunce-hukuncen su sannan sai suka ruga da gudu cikin Qur'ani sai su ce bari su nemo shan hujja duk wani abu da ya shi kenan shi yasa suke da at-tafsirul ishari at-tafsirul ishari ko at-tafsirul batini tafsiri ne suke zai ce ai kaza ake nufi ga abinda aya take nufi su ko su ce a'a ai a batini ga abinda ayan nan take nufi daga sun gabaci sufaye a kan a tafsirin mazuni al-ishari to kaga dai aqida shi'a ta bayyana ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida shi'a bata samu karbuwa ba sai da aka yi sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala an wannan lokacin da aka yi shi'a ta ci kasuwar ta kenan mafarin cin kasuwar shi'a kenan kallon kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka samu wasu mutane da ake cin su at-tawwabun at-tawwabun su ne suka kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu sai suka ce to sun gane yanzu sun sa ma kansu at-tawwabun su tuba sai suka ce yanzu abin da za a yi shi ne dukkan wani wanda suka san yana faɗa da sai na alfakin rabi Allah wani kuma suka kashe shi bayan sun kashe shi to daga nan ne shi a tarka yaduwa tarka yaduwa tarka yaduwa har suka samu lokacin da suka samu daula suka kafa daula daula a daulatul fatimiyya ko al-hudaybiyya suka kafa ta a masar wanda sun yi shekaru suna yada aqidun shi'anci har lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya fitar da al-mujahid al-batil Salahuddin al-Ayyubi yazo ya fatattake su a mata da kuma wasu kasashe daga cikin kasashen Larabawa to addinin shi'a dai addini ne mubtada'i mu'ta'i wanda aka kirkiro shi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da dadewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba tambaya ta saba'in laqad anzala Allah bara'ata Aisha radiyallahu anha fi qissati al-ifki ash-shahirat ash-shahirat hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da barrantar da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha fi qissati al-ifki ash-shahirat a kissar yarfan da aka mana na Aisha radiyallahu ta'ala anha wannan hadithul ifki da Aisha radiyallahu ta'ala anha da kanta ta bada labari a cikin sahih Bukhari abin da yamma a takeice zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata al'ada idan za a fita yaki ko zai shi wata tafiya mai nisa to aqra'a baina nisani fa ayyatuhunna kharaja ta'muha zahaba ma'aha manzon sama yana da wata dabi'a idan zai tafiya sai ƙura a tsakanin matansa duk wadda ta ci wannan ƙura to ita zai tafi da ita kamar misalin zai sami yan takarda haka ya ɗan rubuta tafiya a gida wacce takarda sai a rubuta tafiya wacce kuma takarda sai a rubuta gida to wacce ta ɗauko tafiya ne ta za a tafi to a wannan yaƙi sai manzo Allah sallama yayin ƙura ga matansa sai yakin da ake cewa ghazwatul quraisiyya sai qur'an na na isha radiyallahu ta'ala an hafi da mutu ko da kada ita za a tafi an tafi an yo yaki an ci nasara an dawo gab da za a shigo garin madina sai aka ci zango da aka ci zango shi ke dan aka yi ɗan huta aka huta shi ke da lokacin tafiya yi da lokacin tafiya yi larabawa suna yi suna suna yi mawata abin da suke yi haudaci alhaudaci shi ne da huta raƙuni sai a yi wani ɗan ɗaki a sama sai a sa mata a cikin ɗan tsare ta don yi mata hijabi tsakaninta da maza tunana ishe rabi Allah ta'ala anha tana cikin da hukarta da aka tashi tafiya ashe ta tafi zagayawa ba ta cikin da bukata ta je biyan bukatar ta ta je ta zaga masu kula da dabbobi da mai kula da rakuminta sai ya zata tana ce saboda tsabagen kamun kai sai ya zata tana ce sai kawai kowa rakumi sai ta tafi aka tafi an tafi sai na na ishi ta dawo da ta dawo shi ke nan kawai ce sai ta zo sai ta radda sai ta tarar da ba rakuminta sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta samu waje sai ta tabbatar aka yi nisa aka duba ba gani ba za a dawo domin ta sai ta samu waje ta zauna ta lullube a cikin sahabban manzon sallama akwai fafuwan fafuwan sahabi ne wanda shi aikinsa wanda ke nuna maka tsari manzo Allah ta sallama yake da shi akwai mutumin da aka ware yin an yi tafiya da shi zai biyo baya ya tabbatar da shin ba a bar wani abu ba aikin da kenan yana zuwa sai ya ga tarin lullubi haka a duk sai na na sha shi ita dai ta ji istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce wa qad arafani qabla al-ijaz ya kuma san da dama tun lokacin da kafin Allah ya saukar da cewa ba wani kai ya kalli matar wani ya tanta sai ya gane da na Aisha to da kace duk kusan da makuminta ta ce wallahi ma qala li shay'an sai na rantsi da Allah da ce mun wani abu ba kawai ya duk kusan da makuminta ta hau sai ya zara kuma yi gaba to dama munafikai suna nan a baya la'anannu la'anannu munafikai a cikin al'umma bala'i ke shi ke nan suna bayan gari Allah zai ka dama an rasa yadda za a yi a goga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daka kaji shi ke nan to ga dama ta samu sai aka ji aka yada alheri ai an kama Safwan da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sun aikata abu kaza Nana Aisha ce ta dawo gida labari sai yaduwa yake a gari ita wata san abin da ke faruwa ba sai rashin lafiya da aka kaga munafuka ko ka fara yin rashin lafiya kariya sai za ta za ta za ta nuna wa mutane ita wata ta Allah ce rashin lafiya ya kama na Aisha ce ita ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ta da lafiya sai ya kula da ita amma daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya leko in ya leko daki ce kaifa tajidu ko kamar ya jiki sai ya tafi rannan sai wata dattijuwan mata sai ta zo sai suka fita domin su je su ta daɗin da sauki sai suka fita domin su je su ba su yin bayika a cikin gidaje ƙauyanci ne su a laraba a yi bayi a gida da a cikin adabin laraba ba su bayi a cikin gida al'adar su ba su bayi ba a kalga a cikin gida matsayi sai dai a ji bayan gari to sun fita da wannan 'yan uwar taka sai take ce mata wai kin san abin da kuke faruwa ce ni me yake faruwa ce ai ga abin da ake yadawa sai ta ce wallahi kafafuwa na kan kafa dauka sai na faɗi ke dama abin da ke faruwa kenan saboda sani ta dawo gida ciwo sai ya ka sai kuka kullum sana shi yarinya sai ya karama haka ita wannan baiwa Allah ta siffanta ta to shine sai ta ce ma manzo Allah sama tana son ya bata izini ta koma gida wannan su ne bata izini ya cicci bi gida bayan yan kwanaki manzo Allah sallama ya je gidan kafin zuwa manzo sama sai sai da Abubakar babanta sai ya zo ya same ta sai ce in kin sakin aikata wannan abun da ake zargin ki to ki faɗi gara a miki hukunci a duniya da a miki hukunci a lahira kuka ya sake farkewa wato wanda take tsammanin ma ya kamata ya bata kariya shi ma zai shiga cikin wannan yanayin babanta ka san akwai bakin ciki wa gulmu gawil qurba ashaddu mabadatan ala al-mar'i min wahyi al-huzam al-mu'allal haka balaghi yace wa gulmu gawil qurba dangin ka a ce su za ka ji damuwa kuma daga gare su su da ya kamata su baka kariya su kuma zai zama su ne za su ma kara ma damuwa wanda gara a samu takobi mai kaifi a saka maka ya fi sauki shi yanzu ku da mamarta rannan sai manzon sama shi ma yanzu shi ya mata irin magana da sai na abu bakai sai kuka damuwa ta kamu gari ga abin da ake faɗi sannan a cikin gida gashi shi ke kaga ta koma baban annabi yusuf إنما أشكو بثي وحزني إلى الله شيء لا أكعو لوكشي يكوين أن الله سبحانه وتعالى يتوكد سورة سورة النور tazo te bayani gashi aka tsitsine ma wanda suke wannan Allah mu da gobe yaji innal ladina ja'u bil ifki usbakum minkum la tahsabu bi sharri da bal huwa khayrun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قرآن يقال بل الجزء يتي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إن سن يسرسوا أن هلسني أن حيثيرت دقوا دقوا نهلس لذلك بأقبعوا في كتابة لكاوشي Qur'ani ya ce fa in lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun in ba su iya kawo shaidu hudun nan ba to a wurin Allah sun zama kantiran makaryata to a cikin hadithul ifki akwai darussa da yawa darasi na farko Allah subhanahu wata'ala sai ya jarraba kai ke ɗaukaka ka ɗaukaka ba ta zuwa sai an yi jarraba in ka ji jarraba sai a ɗaukaka ka e ya asilim kinan ba adadin fiha بالامتحان يقوم المرء او يعاق da jarabawa mutum yake ake girmama shi ko a kaskantar da shi sai an jaraba ka sannan za a maka baiwa yi kunuzu kunuzu menene menene suke cewa kunuzu wa ne kunuzu khaza'inul milal ala qanatiril nihal taskokin baiwa suna zuwa ne a cikin kwale-kwale na jarabawa ba haka nan kawai za a zo ka samu ɗaukaka babu jarabawa ba kuma ƙa'ida ta rayuwa ita ce guda bai taɓa hawa kan gawayi ba in yawo mai zai sama kuda an kaga banza ne shi ko kuda an haka ce maka kuda ka zama banza to bai hawa kan gawayi so dan ya hau kan gawayi ba abin da zai tsira tsatsinta amma kana aje zuma sai ya zo wajen wato zuma na da kima ce nan yana yana ganin madara sai zai ci zai lala zai dan zai zai zai sha kana dan shan mangoron kai zai dame ka kuma ma yin katin da na bayi to kaga irin shi ke to daga sun farko ke ba yadda za a yi Allah sannan Allah mun kuɗi na jarraba annabawansa da abubuwa da yawa to cikin jaraba da aka wa manzon Allah su zama har da wannan aka gwada shi sannan gabaki dai wannan falalar tana koma zuwa ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da Allah ya kallada bayanin ta ta ce wallahi ban tsammani Allah zai sokar da aya a game da ni ba ce na zata Allah zai nuna ma annabi sama ne a cikin mafarki amma sai gaje da aka sokar da suratul bara'a a cikin malaman tafsiri akwai wanda yake ce suratul nur sai da akwai malaman tafsiri da ke cewa suwatu nur suwatu aisha a cikin salaf an samu wanda suke cewa suwatu nur suwatu aisha in an dauki cewa sa ma sura suna ba ta kifi ba kiji ce haje ne wato za a iya sa ma sura suna to kaga wannan kenan to amma yan shi'a sai suka dauki wannan yana daga cikin aqidunsu shi yasa a kasar Iran wannan tabbataccen abu ne karya ake sa ma Aisha in ka ga karya ita sunan ta Aisha to shine ma da yake cewa faharaha min hadha su Allah kuma ya tsarkake na Aisha radiyallahu anha daga wannan mummunan abu amma ko wannan wani ya faɗa mu yace ya ji wani cikin yan ciwo ma ko masu ya masu dakon shiya a Najeriya yana cewa eh mata annabi ba za ta iya zina ba amma za ta iya zina aiki yana suratul nuhu yake tafsiri ko yake tafsiri shi ne mata annabi ba za ta iya zina ba amma za ta iya munafinci sannan in shi'a har yau ayoyin nan guda biyu aya آية تجد سورة التحريم سنة توقع آية سورة التحريم وضرب ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين تسوينا نائش أكيد لنا نائش كده حقا kuma yin sun zo koya suke kana ta ta haka abu dai to suwa ya abu daina ɗin ba a ce kana ta ta haka abdin amma idan aƙida ta lalace kome mutum zai aikata malamin sun mana jiru ba a bashi ake muna samun wasu daga cikin 'yan shi'a da muna hajjin khiyana suna jifan na na'ishe rafi Allah ta'ala anha da cin amanar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma da ya zo ce muku nan ba a kashe ce ka duba littafin tafsirul ummi cikin tafsirul ummi ya kawo wannan wato ibnu baba wai ibnu ummi da littafin al-muhan na al-baharani shi ma littafin tafsiri na yin shi'a duk a cikin sun tabbatar da wannan aqida تجيبا لنا عائشة رضي الله تعالى عن هذا الأمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعياذ بالله أن لا يتغنى لنا عائشة وهذا كما أن فيه طعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم wannan bayan akwai cin mutuncin annabi suka annabi ka ce Allah ya bar manzon Allah manzon Allah sama ya zauna da matar da ke cin amanarsa manzon sama ya ci gaba sai na abdullahi bin masudin na sha faɗa mana wannan wata rana ya zo yana wa'azi yana ma mata karatu sai wata mata sai ta ce ana ga asmana wannan magana da kake ba ta a cikin qur'ani yace inna innaha la fil qur'an yace wannan magana ta tana cikin qur'ani ya kike karanta qur'ani ba kike karanta qur'ani ta je ta karanta qur'ani ta sake dawa ta ce ta karanta qur'ani tun daga farko har karshe bata gani ba yace da kin karanta da kin gani yace ita bata gani ba ce to manzon da sama ya faɗa mana wannan bayanin da na faɗa muku kuma Allah ya ce wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ashe tana cikin alqur'ani kenan sai matan nan da yake akwai nau'i na shedanci a tare da ita sai ce to maganar da kake faɗa mata ka ba ta yi wannan wa'azin da kake mana mun je mata ka ba ta yi ba ta yi aiki da abin da kake faɗi ba ya ce wallahi da ba ta yi ba da ba zan zauna da ita ba sai mu almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fifita Allah akan matanmu da in ba za ta bi Allah ba to sai dai mu rabu to balle manzon Allah sallallahu ya zauna da matar da take fajira akwai cin mutuncin da yafi wannan yasa Qur'ani ya tashi musu rabi sai ya ce al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithati والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون in ka ga matan banza to mazajen su ma mazajen banza ne su suka fi dacewa a haɗu alkufu a haɗin kufi haka balarabe ya ce ƙwarya ta bi ƙwarya suka matan banza suna dacewa ne da mazajen banza su suka fi cancanta da sun za su zauna kuma manzan da sama ya faɗa a hadisi sahihi ya ce al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha atalaf وما تناكر منها اختلف wannan malamai suna fitar da su a ka'idar neman aure ya zama akwai a tawafukun ruhi tsakanin wacce za ka aura ku zama kun yi daidai wannan akwai suka manzan Allah ta salam sannan fihi ta'anun billahi sannan an soki Allah alladhi ya'lamu al-ghaiba wanda ya san gaibi ولم يخبر نبيه بأن زوجته خائنة kuma yake faɗin ma'annabinsa cewa matansa mayodariya ce maciya amana ce ba a soki Allah ta'ala ba amma wannan kuma ba babban abu bane a cikin aqidar shi an ci suka Allah ran nan satin da ya wuce muka bayani kan aqidatul bada'i aqida ce ta in shi'a da ke cewa Allah zai yi yin abu sai daga baya gano bai yi daidai ba sai ya duk idan dan shi'a ya kasuwa in ka ja masa ayoyi da suke bayani akan Allah ya yarda da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannati tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha dan ka taba ja masa wannan aya sai ce ai summa badalahu annahum yartaduna ba'da wafati nabiyyi ai daga baya ta bayyana ga Allah waɗannan sahabban za su yi ridda bayan annabinsa ya rasu to da kafirin bada'i kenan aqida ce wannan asali aqida ce ta yau na na taba fada na ja fada mana cewa al-Imam Sha'bi yace yan Shi'a sun yi kama da Yahudawa akalla a wurare 30 a dabi'u 30 tashabuhu al-yahud tashabuhu tashabuhu ar-rafidati bil-yahud inda yan Shi'a suke kama da Yahudawa wurare sun kai kusan 30 haka yace gaba da ambata su shekul islam jami'a ya ambace su a cikin littafin sa abin da jihadin sunnatin nabawi to kaga wannan suka Allah ce wa hasha ha min zalika Allah ya tsara na na Aisha daga wannan a ce ita kha'ina ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya rasu na na Aisha radiyallahu anha duk kusan ita ta zauna kuma Allah ya ba ta tsawon rayuwa a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama annabi sallallahu ya rufe ya bata ba da shekaru da yawa ta haddace ilmomansa ita ci gaba da karantar da sahabbai sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa babu wani abu da ya taba ruwa a gare mu ko ya bamu rikici ba ce in muka shigo janna na ita sai ta bamu mafita lana ita tana zaune a ɗakin da kusa da masallacin annabi za ta ji sahabi yana karantarwa sai ya gama ta ce a kira mata shi sai ta ce kaza sai ta ce kaza ba haka bane shi yasa imamu Darqshi ya tattara littafi ya samu suna al-Isaba fi mastadrak Aisha ala al-Sahaba yare yaren da nana ita ta rika masa habbai to kada abu da ce ba haka bane annabi ya ce kaza wanda dukkan rayuwar manzon sun yayi tare da ita su ne manzon Allah sallama da ita manzon sama yana fashe da ita a cikin bayani dai Allah yake masa wahayi ya kira ta yace hada jibril da karu alayhi salam ga malaika jibril ne yana mai shi fa kuntu da nan sai sai in ce wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh فمن الله تبت أجريش رحمة الله تبت أجريش سنة البركة الله تبت أجريش وشيش تسام وانا مطيب وبئس المذهب مذهبا وبئس المذهب مذهبا يطعن في زوجات خير البشر وأمهات المؤمنين ما ليس وبئس المذهب مذهبا ترجع أكيدا هو مذهب دا يطعن في زوجات خير البشر لكي سوكر ماتا مفي في سنع التحلتا وانتم الله صلى الله عليه وسلم حرام على الأيام إيجاب مثلي حرام على الأيام إيجاب مثلي ألا يا هرم تامع فعلكي أتكنس أتي أحيب ولبعض كمان أن نبن سلمة سنقوم دي ألا يكارع مطمية أبوك متعلي ما تنسى متعنا بنزاني أبوك تنسى متعنا بنزاني سنة أخرى تامع حقا أتي أكيدا شيء قيدة وانا قيدة قم وانا قيدة قديران لا يعقل بتحنم خالدا فيها in ka mutu da wannan aƙida wallahi ba za ka fita wuta ba in ka shiga ba za ka fita ba ko ka fara ba ba damuwa ma baya ba ka fara ba wallahi ka mutu da wannan aƙidar ta cewa matan manzo Allah ka mutan mutanen banza ne a gaba gaba matar ka wacce ya fito a cikin matanka bayan na na Khadija radiyallahu anha sannan ka ce wai za ka shiga aljanna sai dai irin da kirista ne da ya ce mutum da gidan uban shi shi ma kan shi da ya ce mutum da gidan uban shi mutum nawa ne a gidan ubansa aka kore su mutum nawa ne a gidan ubansa aka kore su wa ummahatul mu'minin kuma uwayen mu'mine wanda qur'ani ya sarraha ya ce wa wa azwajuhu ummahatuhum الذي أولاد المؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وسوى وأن ما يأكلهم وأزواجه أمهاتهم أمهات أمهات الكفار أمهات المؤمنين الذين أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الناس وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم شيء يكتب يزم ولي قوة شيء ولي قوة وأزواجه أمهاتهم سنوكما matansa uwayen masu imani kaga in ka fitar da kanka shi ke na ka fitar ka fitar daga cikin mummunai ka fitar daga cikin mummunai shi yasa Allah mu rubu ziki ya haramta a auri matan manzo Allah sawa bayan shi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allah azima saboda Allah ya kaddara dukkanin su matansa ne a aljanna ba fatan mazan sama ba ba za su yi aure ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan cikin cikin darajar ta wanda Allah ta'ala ya musu to shi kenan sai a ce kuma akida ce da za a zo ana rena waɗannan mutanen ana ɗa'ani ana sukar su ana zagin su ana musu yarje ana jefa su da miyagun abubuwa wallahi mutum ya karanta ma kanshi karatun tanan su tun kafin kiyama ta tashi shi ya roki Allah ya ce Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai da ka fitar da ni haka mutum ya kokari وذلك الله سبحانه وتعالى شرية التبين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك na manta satun da wuce an min gyara ce ina bayanin abin nan shekarun da rashirun ta da ya rasu na sai karni na bakwai karni na shida zuwa karni na bakwai ko karni na bakwai zuwa karni na takwas shine alhamdulillah rabbil alamin